صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف القاف قد امتلأت أرجاء قلبي ولا غروى بحب أمين الله في الجار والنجوى محمد عبد الله سيد خلقه فلم أرفع يوما إلى غيره شكوى له آية تبقى مدى الدار بعدما تلاشى سواها عين ذا المن والسلوى كتاب كريم من كريم منزل عليك كريما من كرام علو مسوى كتاب مجيد من مجيد ممجد عليك مجيدا عند ذي العرش والمهوى كتاب جليل من جليل منزل على قلب من يمضى الضلال مع الهوى كتاب عظيم من عظيم منزل على أعظم الأرسال من لبسه التقوى كتاب من الله الجليل جلاله على المصطفى المختار من لا له شروى كتاب به شرع من العرش نازل على خير مخلوق به يرفع البلوى عليك به حبلا من الله واثقا فبه نجاة من ضلال ومن إغوى فأشهد أن الله لا رب غيره وقد بلغ المختار وانزاحت الأسوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل العبادات قد تدوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أرقى إلى الغاية القصوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تمحى ذنوب الفتى محوى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب قد سقوه حبه صفوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين قد امتلأت أرجاء قلبي ولا غروى بحب أمين الله في الجهر والنجوى قال مولانا وشيخنا وإمامنا وممدنا ومرشدنا إلى الله مولانا شيخ إبراهيم ياس ya ce arja'u kalbi sasannin zuciya ta ga baki ɗaya alim tal'at ta cika ta yi ƙulƙul ta cika da madadin manzan Allah balagarwa ai babu mamaki akan wannan al'amari abin da ya cika zuciyar ya cika ne bi hubbi aminin lahi wato a cikin wato soyayyar amintaccen Allah bil jihari a fili wannan jiwa da ɓoye محمد عبد الله سيد خلقه فلم أرفع عن يوما إلى غيره شكوى muhammadu shi ne mai wannan gauran suna mai albarka abdullahi bawan allah sayyidu halkihi shugaban halittarsa gaba daya falam arfa an yawman wato wato shakwan ba zan ɗaga kai ƙarana ba kuka na ila gairihi izuwa wani manzan allah abadan ba za a ji na yaka ba له آية تبقى مدى الدهر بعدما تلاشى سواها عين ذا المن والسلوى lahu ayatun yana da ayoyi shi ayoyinsa za su wanzu ne dindindin ba za su kare ba madaddari wato tsawon zamani ba da mata lasha siwaha bayan dukkan wasu ayoyi na sauran annabawa tambal-tambal da- da- da- da- da- da komi ya yi gashi nan babu wannan magana ta wuce mujiza ta kare annabi ibrahim an jefa shi a wuta wato ya tsira mu'ujiza ta kare hakanan annabi musa da shi da fir'auna sun yi rigima an an halaka da fir'auna shi annabi musa ya tsaga wato wato wato sandarsa ta tsaga ruwa kala biyu ko kuma kala goma sha biyu an samu hanya mu'ujizojin wannan abin ya kare kai gaba ɗaya maganar nan ma da allah ya ce walaƙar atena musa ta sa ayatin bayyanatin fasal bani isra'ila ka je ka tambayi bani isra'ila to duk waɗannan daga cikin guda taran aina zalmannu ina ainihin wato darban nan wadda take zubowa daga sama wa shekara arba'in ba ta yanke ba labarin ta ya wuce ita ma wasalwa hakanan tsuntsun fakara wanda kullum da safe za a sako daga shashen tsuntsu daga sama su ci su koshi ba yunwa ba rana riga ba dauda riga ba dauda ba kwarkwata ba warin jiki har tsawon shekara arba'in duk waɗannan ayoyin gaba ɗaya talasha talasha sun ƙare sai dai labarinsu yauwa sai dai labarinsu kawai za a ji كتاب كريم من كريم منزل عليك كريما من كرام علو مسوى to shi manzo Allah lahu ayatun tabqa tana da yana da aya wadda ta wadda take wanzuwa madadda tsawon zamani shine me kitabun littafi ne karimun mai girma min karimin daga Allah mai girma munazzalun kuma aka saukar da shi a bisa mai girma alaika ya rasulallahi kariman halin kasancewa ka mai karamci min kiramin dan masu karamci alau masuwan wanda yake ɗaukaka a cikin dukkan makoma كتاب مجيد من مجيد ممجد عليك مجيدا عند ذي العرش والمأوى كتاب wani littafi ne majidin mai girma mai daraja min majidin shi littafin ya zo ne daga wajen ubangiji majidu shi ma mai girma mai daraja mumajjadin kuma abun girmamawa ne shi wani littafi alaika majidan kai ma aka girmama shi a kanka kai ne aka sauka wannan alkur'ani inda zil arshi daga gurin ubangiji ma'abocin al'arshi wal ma'awa da aljanna ma'awa kitabun jalilun min jalilin munazzalun ala qalbi man yamhu dalala ma'al ahwa kitabun littafi ne ba jalilin wanda yake mai girma kwarai da gaske min jalilin daga ubangiji mai girma munazzalun aka saukar da shi ala jalilin wato ko ala kalbi jalilin a bisa zuciyar mai girma manyan muddalala wanda yake shafe duka bace-bace ma'alawa tare da san zuciya gaba daya kitabun azimun min azimin munazzalun ala azamil arsali mallubusuhu taqwa shi kitabun littafi ne azimun mai girma min azimin daga ubangiji wato mai girma munazzalun wanda aka saukar da shi a bisawa a bisa a azamin arsali mafi girman manzanni ga baki daya mallusuhu shi rigarsa da yake ado da ita a takwa shine tsoron Allah kitabun min Allah aljalil jalaluhu ala almustafa almukhtar man la lahu sharwa kitabun littafi ne min Allah aljalil daga ubangiji wanda yake mai jalala jalaluhu jalalarsa ta ɗaukaka ya saukar da shi a bisawa alal mustapha a bisa ainihin abin zaɓi al-mukhtari zaɓaɓɓe mallalahu sharwa wanda ba shi da makamanci kitabun bihi shar'un min al'arshi nazilun ala khairi makhluqin bihi yurfa'ul balwa kitabun littafi ne wanda bihi da shi ne shar'un min al'arshi nazilun duk wata shari'a take saukowa daga al'arshi zuwa ainihin wa cikin wannan littafi shi kuma littafin an saukar da shi ala khairi makhluqin abu sa mafifici daga cikin halittar Allah tabaraka wa ta'ala bihi da wannan littafi ne yurfa'ul balwa ake dauke dukkan bala'o'i عليك به حبلا من الله واثقا ففيه نجاة من ضلال ومن إغواء شيخ يجي عليك به يا كيدان وانا انا كيرانكا ina umarta ka da rike alkur'ani kam kam kam kam hablan igiya ce min allahi wadda take daga allah wathiqan wadda take amintacciya fa fihi najatun akwai tsira a cikin alkur'ani min dalalin daga bata wanda yake na na, na dunkumanci wa min igwa da kuma bata wanda yake na na halaka فأشهد أن الله لا رب غيره وقد بلغ المختار وانزاحت الأسوار yanayin rantsuwa ne amma kuma shahada ne fa ashhadu ina shaidawa wallahi tallahi annallaha cewa ubangiji la rabba gairuhu ba shi da makamanci shi kadai yake to kuma sannan wa qad ballaga alhadi wa qad ashhadu anna qad ballaga alhadi ko wa ashhadu ka an qad ballaga alhadi ina kuma har yau shaidawa cewa hadi ya shiryar da al-muqtar abin zabi ya shiryar da halittarsa wanzatil aswa duk munanan abubuwa sai suka yanke gaba daya عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل العبادات قد تطوى salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce eh, kullul ibadati duk nau'i na ibada a da tuduwa a naɗe min ita nima a bani na yi ta
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أرقى إلى الغاية القصوى salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce biya arka da ita ce nake hawa ila lagayatil kuswa zuwa gaya ta mukami mafi nisa عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تمحى ذنوب الفتى محوى salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce bihatum ha zunubal fata da ita ne za a shafe zunuban duk wannan bawa al mahawan shafewa عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب قد سقه Ƙoƙo صفوا safuwa salatin Allah da amincin Allah su tabbata kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sabin da sabbansa kada su ku an shayar da su gubbahu tsarkakakken so safuwan tsarkakakke aka ba su suka sha na soyayyar annabi mu Allah ya bamu Allah ya bamu Allah ya bamu Mm. harfin ra رقيت بحب المصطفى كل شامخ من المجد يزري كل رأس وراسخ بل إنما حب الأمين كرامة وقد فلت مردانا وكل المشايخ ومن يشتغل دارا بحب محمد ينال كل ما يهوى من أعلى البرازخ وقد جاءني منه البشارات إنني بمده أسمو فوق كل الشوامخ وقد فرحت كل العروف لأنها اكتست هللا تلهي لناس ونازق عليه صلاة الله ثم سلامه لنطوي بها البيداء وكل الفراسخ عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تري مسري كإهدى النواسخ عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أمسي غياثا لصارخ آمين.
عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب قد رفوا شرها ناسخين sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
رقيت بحب آمين.
المصطفى كل شامخ من المجد يزري كل رأس وراسخ قال مولانا وشيخنا وإمامنا وقدوتنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم نياس الله.
يتي وقد جاءني منه البشارات بشاروري فسنزوم يقولون أو هو بشار بني. نعم رقيت نهاي أينهم كل شامخ دون ما يجرم نهاي نازل مسا بحب المصطفى دسوير مصطفى بن زابي من المجد ندوكك يزري كل رأس ينا ولاك أنت دون شوكبا وراسخ دون كفافي بل إنما حب الأمين كرامة وقد فت مردانا وكل المشايخ bala haka maganar take ma hubbul amini kaga soyayyar manzan Allah a yi maka karama da soyayyar manzan Allah to karamatu wannan karama ce daga Allah ba mutumin banza ake bawa soyayyar manzan Allah ba saboda aka duk wanda kuka ga Allah baya soyayyar manzan Allah to Allah ne yake son sa da karamcin haka ya bashi yawwa saboda haka kun ga wasu suna takama ba sa kaunar annabi to ku ji tausayin su kawai Mm.
وقد فت مردانا faƙar fittu murdanan haƙiƙa na tserewa duk wani saurayi mara gemu wa kullal mashayihi da dukkan shegunai tsofaffi su ma na tsere musu wajen san annabi ومن يشتغل دهرا بحب محمد ينال كل ما يهوى من على البرازخ shehu ya ce wa manyan shagil wanda allah ya masa gamu da katar ya shagala ainihin bi hubbi muhammadin da soyayyar annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah kai mana haka Amin.
allah ka ba mu haka da aran tsawon zamaninsa yanar kullama ya hawa zai samu duk abin da yake so mina alal barazihi na mafi girman daraja na dam din madadi وقد جاءني منه البشارات إنني بمده أسمو فوق كل الشوامخ shehu ya ce wa ƙarja a ni minul bisharatu bisharori sun zo min da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna ni cewa ni bi madhiya da yabo na ga manzo Allah asmu fawqa kulli shawamihi zan daukaka gurbishin dukkan wani wali وقد فرحت كل الحروف لأنها اكتست حللا تلهي لناس وناسخ bayan alkur'ani da haruffa suka zama an yi- an an rubuta ƙur'ani da su bayan wannan murna da suka yi ta ƙarshe to kuma ba su ƙara yin murna ba sai ainihin lokacin da aka ce ga su shehu ibrahim zai yaba manzo allah da su hakika dukkansu sun yi farin ciki domin ta hau ta yi ado ta yi ado sosai tulhi wadda take rafkanar da nasin mai mantuwa wa nasihin da mai rubutawa duka adan da ta yi saboda farin ciki ta yi murna kwarai da gaske
عليه صلاة الله ثم سلامه لنطوي بها البيداء وكل الفراسخ salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lina dawi bihal baida mu yanke dukan albaida manyan wawayen jeji wa kullal farasihi da dukan jejika masu nisa عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تري مسري كإحدى النواسخ salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce turi misiri ta- ga- wato wato ta nuna wa duniya gari na ya zama ka idan na wasihi kamar manya-manyan garuruwa masu haɗiye ƙauyuka ka san kamar yanzu kano ɗin nan ai da kano ɗan ƙanƙanuwa ce amma duk ta haɗiye ƙauyukan da suke gefanta ta zama babban gari to shi ne na wasihi kamar irin su ingila irin su misira irin su makka irin su madina duk waɗanda ana ce musu nawasir wato masu haɗiye garuruwa ƙauyuka duk su zama garin gaba ɗaya to ni ma ka sa gari na na kaulaha ya haɗiye garuruwa ya zama babban gari wanda ake misali da shi Mm.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أمسي غياثا لسارقي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce biya da sababinta ne umsi riyasan in zama mai taimako da sharihin duk wanda ya kawo kara ya kawo kukansa in zama mai taimako gare shi عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب قد قفوا شرع ناسخي salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sahabin da sahabbansa kad kafau waɗanda suka bi shar'a nasikhin wato shari'an nan na wanda ya kawo ta ya rubuta ta shine manzon Allah harfu sin
سلام على عهني وبير عريسي تئن إلى ميناها وها ونفوسي مشارب خير الخلق صفوة خلقه وأعلم ملك ساس كل نفوسي وقد أفسحت نطق الجمادات إنه لأفضل مخلوق غزا بخميس وقد برعت في العلم أجم بسره وطاوعه للرشد كل رئيس وقد سهقت أصحابه كل مجرم وقد عبقت بالذيب بير عريس عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب قد سخوا بنفيس
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مم.
سلام على عهن وبير أريسي تهن إلى مينا حوها ونقوسي قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يجي سلام أمنشي يتبتا على عهن أبو سواتريجيا da sunanta sunanta ne ihinu din tana nan arewa da arewa da da da harami kafin ka karasa uhudu anan take wabiri arisin da biru arisin wanda muka yi bayanin da shekaran jiya ita kuma tana nan a bayan masjid kuba tana nan har yanzu ruwanta yana nan sun cike ta sun cike ta amma ta ta tsotse ruwan gabaki daya sai suka yi dam kamar wani dam wajen ka a gane rijiya ce a gurin sai suka yi wani abu kamar dam a gurin to wannan ruwan na rijiyar ne ita ce dai ta hinnu kilami yawa shi iya ce alƙaluma na suna bege katarnin wannan rijiyoyi wani kusi rubutu na ma yana bege zuwa wannan rubutu zuwa wannan rijiyoyi masharibu khairil khalqi safwati khalqihi wa azamu malkin sa sakulla nufusi su waɗannan rijiyoyi fa masharibu khairil khalqi wannan ruwayen su ne fa fiyayyen halitta yake sha fa yake koshi dam da ruwa sallallahu alaihi wasallam safwata khalqihi wato tsarkakakken halittar Allah wa azamu malikin kuma mafi girman sarakuna a cikin annabawa sasa kulla nufusin wanda ya shugabanci da gyara ga kullu nufusin dukkan wata rai mai girma
وقد أفصحت نطق الجمادات إنه لأفضل مخلوق غزا بخميس وقد أفصحت نطق الجمادات حقيقة دسكالرو إلن سكورا إلن سدمو دسولان دبوبي دكا سني فلوشي سبريوا سني فلوشي cewa innahu la afdalu makhluqin wallahi annabi muhammadu shine mabibicin duka halitta Allah Allahu akbar wagaza sannan manzo Allah ya yi yaki bi khamisin da biyar biyar ma'ana biyar biyar shine akwai mukaddima wasu ayari za su yi gaba ba tare da ayarin za su tau ba su ne a gaba masu share gaba sannan akwai mu'akhira akwai wasu ayari su kuma za su zama suna baya can bayan an wuce an tafi an yi tsammanin kura ta wuce to sai su biyo baya sannan akwai ayari da ake ce musu maimana su kuma nan bangaren dama a nan bangaren dama suke daga can nesa za su zama suna tafiya tare da ayarin manzo Allah sannan akwai maisara waɗanda suke su kuma ainihin bangaren hagun din manzo Allah daga nesa su kuma suke tafiya sannan akwai wasadiyya wadda ake ce mata ainihin tsakiyar yaki wato kalbul harbi to anan muhammadu rasulullah yake anan maza Allah yake tafiye cikin su to wa'annan ayarorin fa ba wanda zai yadda ya ga wani abu ya keto ya taba manzan Allah ta ko ina to shine ga zabi hamisi manzan Allah yana yin wato yaki da abubuwa guda biyar
وقد برعت في العلم عجم بسره وطاوعه للرشد كل رئيس yace wa kad barihat bil ilmi ujmun hakika mutanen da ba larabawa ba sun kware fa a cikin ilimi wato bisirri saboda sirrin manzon Allah ma'ana waɗanda ba larabawa ba kusan sun fi yawa a malamai waɗanda suka rubuta littattafai a fannoni daban-daban fiye da larabawa larabawa da suka wallafa daga tafi basu da yawa basu da yawa basu da yawa amma bai bayi su suka fi yawa bukhari muslim abu dauda tirmizi ibn maja duk waɗannan ba larabawa ba ne bai bayi ne sannan ƙurra'un nan gabaki ɗaya guda bakwai guda goma nan waɗanda suke larabawa a cikinsu shi ne ainihin uh, abu abdi amrul basiri da abdullahi bin amir shami duk sauran ba laraba ba ne sannan in aka zo fannin tauhidi duk malaman da suka riko fannin tauhidi duk ba larabawa ba ne sannan aka ɗauko ɓangaren nahawu wannan abu aswad du'ali da shi da sibawaihi da ahmad da wannan
farahidi da ahmad bin farahidi waɗannan duk ba larabawa ba ne saboda haka wato waɗanda ba larabawa ba balle ka yi afirka balle ka yi yamma balle ka yi andalus balle ka yi kasashen najeriya su usman dan godiyo su abdullahi na gwandu duk ba larabawa ba ne duk ba larabawa ba ne amma na imamu gazali imamu gazali fa lalle wanda yake kofa ne babba to aya cikin malaman mazhaban ma gaba daya waɗannan imamu shafi shine balarabe kawai dukkan su balarabe kawai zalika fadlullahi yi man ya sha eh eh saboda haka wa kad bari at fil ilmi ujumun bi sirri saboda sirrin manzon Allah duka rashe din nan da kake jin malamai malaman na marubuta dukkan su ba laraba bane duk Iran din nan dukkan su ba laraba bane duk inda ka ji wani littafi ko amshakin malami wanda ya ɗaukaka a duniya to a za ka ji ba balarabe bane larabawan kaɗan ne a cikinsu mun gode Allah mu ce alhamdulillah wada'ahu kullu ra'isin kuma dukkan wani shugaba ya bi sallallahu alaihi wasallama lirushidi saboda biyayyarsa zuwa ga Allah وقد سحقت أصحابه كل مجرم وقد عبقت بالطيب بير عريسي وقد سحقت أصحابه كل مجرم hakika sahabban nan nasa su kuma sun ya shafe sun yanyanke dukkan mujirmi sun kore shi daga garin madina da maka an kafa daula musulunci waƙar abakat biru arisi waccan rijiya biru arisi ta zama mai tashin ƙanshi biɗibi da ƙanshinta wanda manzan Allah ya sa mata saboda albarkarsa عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب قد سخوا بنفيسي صلاة الله دعمت الله استبتك من الله صلى الله عليه وسلم وآل آل ينسى وصحب سحبنسى قد سخوا وأن سكرك كوتا بنفيس da abin da suka so abin da suka fi so shi suke kyauta da shi radiyallahu ta'ala anhu والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قول يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سوكما أنا سكي بنتنكو دي أبن دسك فسو شي سكي باوا مسو ينسو سوكما سزونا دمارا كودن الله كيمانا هكا حرف التاء تكدرت الدنيا وزلزلت الأرض وغيرك رب المصطفى عدم محض أسى المصطفى باب لإله بفضله ينيل لنا بسطا به يرفع القبض هو البار وهو المصطفى القرم جوده به فاضت الأنوار واتسع الفيض وقد آن منه أن يجود بنظرة فما السول ترجو غير آه ولا البيض وقد جاءنا منا رؤوفا بكلنا رحيما حريصا حقه الدار لن نقض وقد بلغ المختار أدى أمانة وناصحنا كلا وما سعد البعض وقد ساد سودان بحب نبينا وقد ذل بيض في سرائرهم بغض عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة نرى في حسنها حيث ما نمض عليه صلاة الله ثم سلامه تجود لنا الأنواء والنبت والأرض عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب على الدين قد حضوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تكدرت الدنيا وزلزلت الأرض وغيرك رب المصطفى عدم محضوب قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله آه، تقدرت الدنيا دنيا تغربتي دنيا تلالتي دنيا تهرجتي وزلزلت الأرض كي قسما قبل أن أن أن جرجيتا أن موتيتا tashin alkiyama ya zo to a wannan gurin wagai ruka waninka rabbar mustafa ya ubangijin mustafa adamun babu shi mahazin tsantsa kowa babu shi a gurin nan in ka kashe kowa yawwa in ka kai otar jibala ta hasibu a jamilatan wai ta murru marasa suna allahi a wani lokacin sai aikin allah za ka gani haka nan allah ta baraka wa ta'ala yana cewa yana cewa yana cewa za ka ga ƙasa latara fiye wajen wala amta ba za ka ga kwari ko tudu ko karkacewa a cikin ƙasa ba sai haƙiƙanin ubangiji za ka gani hakanan yana cewa limanin mulkul yau lillahi wahid kahar wato mulki na waye yau ni ne ba kowa wanda zai amsa kowa adamun ma'aru kowa babu shi sai allah ne zai amsa wa zati ya ce lillahi wahid kahar to Allah ka ji kanmu a irin wannan lokaci asal mustafa babul ilahi bi fadlihi yunilu lana basdan bihi yurfa'ul qabdu asal mustafa ya kusata shi mustafa abin zabi babul ilahi ko bannan ta ubangiji bi fadlihi da fadalarsa yunilu lana bastan ya ba mu ainihin wato basda wato biyan bukatunmu da abin da muke so mu same shi bihi da manzan Allah ne yurfa'ul qabdu duk wani kunci ake dauke shi ake kawo walwala هو البحر وهو المصطفى القرم جوده به فاضت الأنوار واتسع الفيض هو البحر من ذا الله كوكيني وهو المصطفى abin zaɓi ne alƙarmu juduhu bai wasa wato alƙarmu shugaba ne sallallahu alaihi wasallam ko bihi fadatil anwaru da shine hasassaki suke kwaranyowa wata sa alfairu fairan nan tawama da ta kwararo daga wajen manzo Allah ne
وقد آن منه أن يجود بنظرة فما السود ترجو غير طه ولا البيض وقد آن منه ya yanzu ta gare ka ya rasulallahi an ya juda ya zama mai baiwa gare ni bi nazratin ɗas ya kallo ya kalle ni fuskarsa ta da fuska da fuska ta fama sudu na tarju wato ita ita wato bakaken mutane ba wani abu suke kauna ba gairar da sai sai manzan Allah shi kadai wani albidu tarju su ma farare ba wani abu suke kauna ba sai manzan Allah shi kadai
وقد جاءنا منا رؤوفا بكلنا رحيما حريصا حقه الدهر لن نقضوا yace wa karja ana minna manzo Allah daga cikin mu ne fa jinsin mutane Allah ya kawo mana shi ra'ufan mai tausayi bi kullina ga dukkan halittar Allah rahiman mai tausayawa dai harisan mai kwadayi a gare mu haqqahu haƙƙin manzan Allah lan na kuru ba za mu warware shi ba ba za mu bar alƙawarin manzan Allah ba tsawon zamani wa qad ballagha al-mukhtar adda amanatan wa nasahana kullan wa ma sa'ida al-ba'd wa qad ballagha al-mukhtar haƙiƙa mai abin zabi ya riska da saƙon Allah adda amanatan ya isar da amanar Allah wa nasahana ya yi mana nasiha kullum dukkaninmu wa ma sa'ida al-ba'd amma duk da nasiha nan tasa waɗansu ba su samu arziki ba sun zama shakiyayi Allah ya kiyaye mu wa qad sada sudanun bi hubbi nabiyina wa qad zalla bidun fi sarairihim bughdu abun mamaki wa qad sada sudanun bakake mutane ne fuskar su baki kirin jikinsa baki kirin amma suka zama shugabanni bi hubbi nabiyina saboda soyayyar annabinmu wannan abun mamaki da falal Allah ya isa alhamdulillah wa qad zallabidun su kuma wasu mutane farare kal jawur kaman kaga jinin su kaman kaga tsokar su daga waje su kuma zalla sun zama kaskantattu bugurin ƙiyayya ta tabbata fi sara'irihim a cikin zuciyoyinsu a cikin zuciyoyinsu na annabi muhammadu عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة نرى في حصنها حيث ما نمضو salatin allah da amincin allah su tabbata kamar da allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce nura a ganmu na muru muna shudewa fi siniha a cikin birninta haisu ma kunna kenan duk inda muka kasance
عليه صلاة الله ثم سلامه تجود لنا الأنواء والنبت والأرض salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tajudu lanal anwa'u gizagizai irin masu nauyin nan ta yi mana baiwa ta kwararo mana da ruwa wannabutu ta tsiro mana da tsirrai wal ardu ƙasa kuma ta yi kwarra ta ta kawo abinci amin عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب على الدين قد عضوا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa ashabin da sahabbansa kada haddu waɗannan da suka kwaraitar da mutane aladdini a bisa addinin annabi Muhammadu al-Buthai
سواء حب خير الخلق في خلدي فوزا وقد نلت منه السر والعلم والكنز إمام وهاد في مشاهد داشة لدى عالم الأرواح قد أوضح الرمز بل قال مهما الحق قال تجليا ألست برب قبل أن زخرف الأزى فقال جميع الرسل ما قال مرشدي وكل نبي ثم من عرفوا الميزة فكان أمام الكل للكل قائدا فمنه جميعا ما إلى الرسل قد يهزى عليه صلاة الله ثم سلامه أنال بها العلياء والرشد والفوز عليه صلاة الله ثم سلامه تزيل بقاء القلب والهمز واللمز عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر السحر والضرب والوكز عليه صلاة الله ثم سلامه تسخر لي داري ولم ألك زلكزا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وشاب قد أنلنا بهم عزا sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam سوى حب خير الخلق في خلدي فوزا وقد نلت منه السر والعلم والكنزا قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يجي ثواب خير الخلق في خلدي وتسوير من زن الله صلى الله عليه وسلم تتبت في خلدي أتكن زوتياتا فوزا وانا ربوني دك الله وقد نلت منه السر ناس عم سري دك من زن الله صلى الله عليه وسلم والعلم لعلمي والكنز ناس عم تسكى ما دك قريشي إمام وهاد في مشاهد دهشة لدى عالم الأرواح قد أوضح الرمزا huwa imamun manzo Allah shi shugaba ne wahadin mai shiryarwa ne fi mashahidi da hashatin a cikin mashahadin nan na dimuwa lokacin da hankali baya jikin duk wanda aka halicce shi lada alamin arwahi a cikin alam din arwahu kenan yawwa qad awdaha ramza haƙiƙa ya ya bayyana ramzi na nuni cewa kowa ya san Allah a wannan lokaci بل قال مهما الحق قال تجليا ألست برب قبل أن زخرف العزى Ƙala, ƙalan haƙu, Ubangiji ta baraka wata ala ya ce, Mahama tajalla, tajalliyan, ko yaushe ya yi tajalli irin tajalliyan ɗin nan ƙala bala, ya ce bala na farkon sai ya amsa shi ne wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Shi kenan, ƙala tajalliyan alastu bi rabbin, sai kuma Ubangiji ya yi tajalli, ya ce ba ni ne Ubangijinku ba, eh kala bala sai annan muhammadu ya fara ansawa ya ce bala ya ubangijinmu sallallahu alaihi wasallam shikenan wannan abin ya faru ne abla an azakharaful uzza tun gabanin ba a zo labarin wani abu da ake ce masa gunki a bauta masa ba a'a tun allah ya halicci annab adam sai ya tattara dukkan halittarsa a cikin tsotsonsa ya tattara su ya ce ku ni wane ne ba ni ne ubangijinku ba ba ni ne ubangijinku ba suka ce eh kai ne ubangijinmu da ya faɗa haka farkon wanda rushin da ya fara amsawa ruhin annabi muhammad shi ne ya fara amsawa sannan ruhin mursalai ulul azumin rusuli suka amsa sannan ruhin annabawa mursalai gaba 313 nan suka amsa sannan ruhin annabawa 124 suka amsa sannan wani wali mai manya-manyan waliyai waɗanda suke wato albarazir waɗanda suke wato damadamai budubai da manya-manyan agadagu yawwa suka amsa sannan kuma dukkan wani waliyi ya amsa sannan muminai suka amsa sannan musulmai suka amsa sannan kuma kafirai suka kasa amsawa suka rika bolo bolo bolo bolo suna wani abu wanda shi kuma allah ya hana su amsawa a haka to haka aka yi ranar yau ma'alastu bi rabbikum shi ne wanda allah yake faɗa cikin alkur'ani وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
فقال جميع الرسل ما قال مرشدي وكل نبي ثم من عرف الميزان قال جميع الرسل dukkan manzanni kuma daga nan sai suka fada suka faɗi ma ƙala murshidi abinda masoyi na mai shirya da ni ya fada bayan nan kuma wa kullu nabiyin kowane annabi kuma sai ya fada shi ma ya faɗi abinda wannan ya fada sun man arabul maiza sannan kuma arifai masana Allah su ma suka faɗi abinda suka fada shi sa hadisin hadis imam bukhari yake cewa yake cewa al arwahu junudun mujannadatun وما تعارف منها منها اختلف وما تناكر منها اختلف arwahu gaba ɗayansu a tattare suke a guri guda kama ta arafa waɗanda allah ya ba su gamdakatar a can a tsakaninsu suka haɗu to in an zo wannan duniya ba sai an haɗu sai an haɗu ko mun nisan zamani sai an haɗu ko a wannan a gabaɗin duniya yake wannan ayyaman duniya sai an haɗu a cikin bin Allah sai sun haɗu a cikin zaukin Allah sai sun haɗu a cikin addini sai sun haɗu to ta arafa kenan kuma ta nakara waɗanda kuma ba su haɗu ba ko a can ko a can ba su haɗu ba ba su haɗu da mutanen kirki ba shi sa kake ganin Allah yana cewa yana cewa kuma menene innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha eh to Allah bai yi da haduwarsa a can da ruhi na wani annabi ko wani wali wanda zai zo duniya ya karɓi kalmar la ilaha illallah saboda haka wannan abu ne na Allah wanda yake gudanarwa a cikin halittarsa gaba daya Allah ya mana gama da kata آمين فكان أمام الكل للكل قائدا فمنه جميعا ما إلى الرسل قد يؤذى fakana amamal kulli wato sai ya zamana manzo Allah ya zama shugaban kowa wato wato gaba lil kulli ga kowa ka'idan mai jagora ne dukkan halitta manzo Allah ne ya jagoranta fa minhu jami'an ma ma qadiyu muza abin nan da ake cin kuda shi ake cewa daga wajen manzanni yake fa minhu jami'an wato ainihin daga wajen manzo Allah aka samo shi عليه صلاة الله ثم سلامه أنال بها العلياء والرشد والفوزا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana lubihal aliyaa in samu wato daukaka madaukakiya war rushid da shiriya wal fauza da samu da babban rabon lahira عليه صلاة الله ثم سلامه تزيل طخاء القلب والهمز واللمز amin salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tudhilu dakha alqalbi wannan salatin ta gusan min da daudan nan ta zuciya amin wal hamza da kibce wal lamza da yibce عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر السحر والضرب والوكزان salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salatin ta kiniya ta kiyaye na sharrar sihiri sharrin sharrin na masu sihiri wa darba da na duka ba kai ba gindi walwa kaza da na naushi da kutufo عليه صلاة الله ثم سلامه تسخر لي دهري ولم ألك la زلك kaza salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sakhiru li dari ka hore mun zamani na ya zama salin alin kowa zaman lafiya walam ul kazan kada amare ni la kazan mari wancan mai wau shine kutnaushi inda za a yi haka a jam a dunkula Yan dambe.
hannu shine wakazu kamar dambe ke na naushi amma lakazu kuma wanda za a yi haka a shimfiɗa a sharara shi
عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب قد أنلنا بهم عزا salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aliyin da alaye wa sahabin da sahabbansa qad ulilna izzan waɗanda aka ma- aka bamu wato buwaya da girma da ɗaukaka bihim saboda darajarsu الحمد لله alhamdulillah
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين